نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الصلاة أليس كذلك؟ كتاب الصلاة للتافن صلى babun fi fadlis salawati babi na farko ke da ke bayanin fadalan falalan salloli salloli da ake guda biyar suna da wata falala ko lada kadai zaka samu akwai lada kadai ko ko akwai lada kuma akwai falala قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل الصلوات المكتوبات مثال صلولين da aka wajabta ma mutane aka farlanta musu kamathali naharin jarin azbin ala babi ahadikum kaman korama ce da korama da ke gudana a kofar gidan ɗayanku ku yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat ruwa ruwa mai kyau ruwan dadi kuma kullun zai shiga ciki yayin wanka so biyar to me wannan hadisin ke nuna don ba fara komai ba aka ce kaman korama ce take gudana a kofar kofar gidanka kullun ka fito kai wanka ciki so biyar da safe ka zo kai wanka da zahar kai wanka da la'asar kai wanka magarba kai wanka isha kai wanka to sai aka tsaya nan so kai ka me ka fahimta kai eh قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد ابن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ce ya ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana fadar cewa ara aitum lau anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin khamsa marratin ma za ta kuluna zalika mubqiyan min daranihi ara aitum ku bani labari da mutum yana da kurama kofar gidansa kullun zai fito cikin wannan ruwan yayi wanka so biyar ma za ta kula me kuke gani akwai wani abu da zai saurar jikin shi na datti ba ba abin da zai saurar na jikin shi da datti قالوا لا يبقى من درنه قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا محل الشاهد كده هكا صلوا لي غدا بير الله yana kankare kurakurai da su yanzu an samu mahallin shahid kenan ko fadlu salawati ya fito fili kenan ko babun fi mawaqiti salati babin da yazo al mawaqit jam'u miqat ko abinda babin da yazo yana bayanin lokutan sallah inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta alaysa kadhalik قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو عمرو بن الحسن بن علي رضوان الله عليهما قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من تنبي جابر بن عبد الله الله يكرم سيدنا الشيد ما يفنسا في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقتها an wakti salati ai an waktiha yana jinkirta sallah faƙala jabirun sai jabir ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli zuhura hina ta zulu shams ce manzo Allah ya kasance yana sallata a zahar ne izar rana ta gushi wal asra wa hiya hayyatun aw naqiyatun ya sallaci la'asar kuma ranan na da ƙarfi tana da tsanani wal maghriba hina tajibu الشمس أي تغيب الشمس sallar magarba kuma in rana ta faɗi to sai a magarba ya kai ta kai kenan ko sallar magarba ta kai kenan wal isha'a rubbama ajjala wa rubbama akhara amma sallar lisha wani lokaci manzon Allah in ya ga mutane sun zo da wuri sai a yi sallah farkon lokaci in ya kuma sun yi jinkirta sai a yi sallah zuwa wani lokaci idza ijtama'a an-nasu ajjala wa idza ta'akhkharu akhara an ga siyasa manzo an ga yadda manzo Allah ke jawo da mutane ko wasubha rubbama kanu aw kana yusalliha bi ghalasin sallar asuba kuma yake yi sallah da sauran jijjifi da sauran duhu salloli guda biyar kenan ai an ga lokacin sallar isha lokacin daga lisha kowa ya dawo daga kasuwa wannan yayi dako wannan yayi kaza wannan yayi yayi sana'a yayi kasuwanci an dawo kowa ya gaji to in sun in sun taru sai ayi sallah in ba su taru ba sai a jinkirta wannan ya je dan huta ya ci abinci wannan ya in sun dawo sai ayi sallah an fahimta قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره عمر بن عبد العزيز وترانا يا جنكر تصلى شيء عروة بن الزبير يشي كمان سيباش الأباري يتي أن المغيرة ابن شؤبة أخر الصلاة يوما يتي مغيرة بن شؤبة شيما وترانا يا جنكر تصلى فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال sai abu mas'udin al'ansari ya shiga sai ce mishi ma haza ya mugira me haka ya mugira baka san sallah tana ko kowace sallah tana lokaci bane alaysa kana alimta anna jibrila nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت baka san jibril ya sauko ya koya manzo Allah lokutan sallah ba yayi sallah manzo Allah ya zo ya koya sai da karce bi hadha umirt qala a'lamu ma tuhaddithu ya umar aw anna jibril aqama waqta salati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mana jibril ya ko ya tsayar da lokutan sallah kenan ya karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala kadhalika kana bashir ibn abi mas'ud yuhaddithu an abihi yace haka wannan bawan Allah yake faɗa qala urwa shi urwa ce wa laqad haddathatni aisha tabbas nana aisha Allah ya kara mata da ta bani labari tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al-asra والشمس في هجرتها قبل أن تظهر والشمس في هجرتها قبل أن تظهر رانا ناتكن تاكنت قبل أن ترتفع أي قبل أن تظهر أي قبل أن ترتفع أم فهمت؟ والمراد بظهور الشمس خروجها من هجرة عائشة أبين دايكي نفي لوكتي رانا بتفتت دايكي عائشة بقى mana da tsananin rana kenan babun fi bad'il azani yanzu falalan sallah an sani guda biyar kamar yadda mutum zai shiga cikin korama ko hargita shi wanka su biyar babu datti a jikin shi haka wanda yake kwari da salloli guda biyar suna kankare masa zunubansa zai hadu da Allah lami lafiya insha Allah in bai bai take hakkokin bayan Allah ba duk inda matsalolin suke in tsakanin kai da Allah ne matsala tana da sauki Allah baya cutuwa ba abin da zaka yi ma Allah ya cutar da shi ko ya bata masa ko ya mishi menene da menene yasa Allah ya ga dama zai gafarta ma kowa ba abin da ya rage ba abin bai isa komai ba a wajen shi to inda matsalar take tsakaninka da dan uwanka ka cuce shi sai in ya yafe maka in bai haka ba in bai yafe maka ba za a yi hisabi ranar tashin alkiyama an fahimta قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها قال أبو محمد يعني المدينة لو كان منذ الله يشقو مدينة كنا إنما يجتمع إليه بالصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة lokacin ana sallah ne lokacin sallah ya kai sai kowa ya zo ba tare ba sai an yi kira ba in an hadu sai a yi sallah fahamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yaj'ala buqan ka buqil yahud allazina yad'una bihi li salatihim shi manzo Allah ya so ya sa musu busa ko algeta ko menene wanda za ta hurawa lokacin kamar yadda yahuda ke hurawa sun makarihahu sai kuma manzo Allah ga mana ba a son a dace da yahudawa kenan sun ma'amara bin naqus fanuhita li yudraba bihi lil muslimin ila salat sai ka ce to ai naqus naqus tasa ne karfe ne da za zo ana bugawa suna ana buga juna kamar yadda nasara suke yi kaman galan galan kaman shi kenan in lokaci ya kai sai a buga kowa ya ji kasan ya kara ya san lokacin sallah ya kai kenan ko فبينما هم على ذلك أنا cikin wannan tattaunawa ko buk irin na Yahudawa ko wannan irin na Nasara musulmai ba su zabi wani abu ba inda lokaci ya kai za a taro a yi sallah to me yaya za a yi a kira mutane su zo sallah shine ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu to kuma manzo Allah baya son su ra'a Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih wani bawan Allah sunan shi Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih أخو الحارث ابن الخزرج فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شيء مفركي سيزو جمع الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إنه طاف بي الليلة الطائف إنه شيواشي يد الأمر يكي يا من الله تبس دنبال غنى اللابالي نايم فركي مر بي رجل عليه ثوباني akdarani ya hamilu na kusan fi yadihi wani mutum ya wuce yana shi yana saye da tufa kaza kaza kaza yana rike da naqus a hannunsa fa qultu ya abdullahi atabi'u hadha an naqus ya kai bawon Allah sai nace ya kai bawon Allah zaka sayar da wannan naqus din fa qala wa ma tasna'u bihi yace to me zaka yi da naqus qultu nad'u bihi ila salati sai nace ai za mu ta kiran mutane ne da shi zuwa sallah قال أفلا أدلك على خير من ذلك بذاك سو نونا مكا وندي في ونن با قلت وما هو سيتي منيني ونيني وندي في ونن قال تقول سيتي كشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله yace lokacin sallah kai abin da za ka yi kenan in kai haka to gashi shi kuma ya faɗa mishi ya zai yi ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا سيجن كريم to zai nuna mishi kuma ta da ikama kenan sai yayi wutiri ɗaya ɗaya illa annahu qala qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah su wa'anna ana maimaita su falamma ukhbira bi biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala da aka ba manzon Allah labari sai ce innaha la ru'ya haqqin insha Allah innaha bitawkil لرؤيا حق إن شاء الله wannan kuma ya tashi kan abu mahazura da wanda ya kantar da shi da menene da menene ya zama sunna kenan li'anna al-murada bil hadith aw sunna ma udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wa hadha min as-sunan at-taqririyya faqum مع بلال فألقها عليه كتاشي, كتاشي دا بلالي كقويا مصر فإنها أندى صوتا منك ya fi ka daɗin ya fi ka daɗin murya ma'ana ana so sayyitan mai murya falamma azzana bilalun da bilalun yazo ya kira sallah sami'aha umar ibn al-khattab da aka koya ma bilal sai je ya hauye kiran sallah sai na umar na gida sai ya ji kiran sallah kalmomi ba da ba sa yi ba su taba jin su ba fa qala wa huwa fi baitihi sai taso daga gidan shi فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى ya fito a guje yana jan tufarsa ya manzon Allah na rantse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya wallahi na ga irin wannan abin da wannan shi ma ya gani an samu tawaturi ke an samu mai kenan ga wannan ya fada ga wannan ya fada an samu hanya ta biyu kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يتي فلله الحمد فذاك أثبت mun gode ma Allah wannan ya fi haka ya fi tabbata ma'ana an samu wannan ya faɗa sai na Umar ya karfafa kafin sai na Umar ya karfafa sai da manzo Allah ya tabbatar an fahimta to wayannan matsaloli ake ce da almaziyatu la taqtadil afdaliyya wanda yazo ya karantar da shi kiran sallah daga wajen ai bai kama kafan sayyidina Umar ba balle balle Abubakar bai kama kafan su ba amma Allah ne ya bashi wannan falalan ya zamo shi ne zai zamo sanadiyar shi za a za a yi kiran sallah za a san menene kiran sallah a karantar da mutane an fahimta to amma baya nuna cewa daidai ke da sayyidina Umar ba daidai ke ba wannan maziyya ce Allah ya bashi almaziyatu la taqtadi al-afdaliyya ko قال محمد بن حمير حدثنيه سلمة قال حدثنيه محمد بن إسحاق قال حدثني هذا الحديث محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عن أبيه بهذا الحديث قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن, إب عن ابن إسحاق قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فذكر نحوه to an je mafarin kiran sallah ko kiran sallah ba manzon Allah ne ya koya musu ba ba sayyidina Abubakar bane ba sayyidina Umar bane ba sai ba haka bane ba wani bawan Allah ne ke bacci sai ya mafarki wani ya zo ya faɗa masa wane ne ya zo ya masa kiran sallah ba a ce wane bane wace dai wani bawan Allah ya zo ya nuna masa kiran sallah ko mala'ika ne in mala'ika ne bai sauka wurin manzon Allah ba ya zo sauka ne wurin wani ne an fahimta to yadda aka fara kiran sallah kenan ya koya musu kiran sallah da ta da iqama an gama da kiran sallah babul fi waqti azanil fajri babin da yazo na bayanin lokacin kiran sallan asuba alfijir yaushe ake kiran sallah alfijir sallan asuba قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه يرفعه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أي بلال ينا كيرا صلى شورا دري ku ci abinci ku sha sai in kun ji kiran sallan abdullahi ibn ummi maktumil a'ma wa fi riwayatin safa innahu rajulun a'ma la yu'azzinu hatta la yu'azzin hatta yuqala laka yuqala lahu asbahta asbahta ku ci abinci ku sha har sai in kun ji kiran sallan ibn ummi maktumil a'ma saboda me yace saboda shi makaho ne ba baya ganin alfijir balle kiran sallah sai an ce mishi kai kawaye gari kawaye gari tashi kai kiran sallah kuma kowa ya san darajar Abdullah ibn Ummi Maktum al-A'ma ko saboda shi aka sauka sanadiyya shi aka saukar da me عبس وتولى سورة عبس و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له an fahimta yana zuwa ya ce ya muhammad a koya min abu a koya min ina son a koya min to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin wannan mas'alar su ai ba ta da wahala saboda ai musulmi ne ga manya manyan Qurayshawa yana ana son a jawo hankalin su ana son a farauto su ana son a jawo hankalin su cikin manya manyan mutane in ka farauto mutum ɗaya a ciki zai ja maka mutum dubu ba haka bane ba amma ba wai manzon Allah ya wulakata ibnu ummi maktum al'ama bane an fahimta to shine yake yana shi da bilal suke ma manzon Allah kiran sallah qala akhbarana isaqu qala haddathana abda qala anba'ana ubaydullah an nafi' an ibn amr radiyallahu anhuma wa an al-qasim an aisha qalat كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم منذ الله ينادى ما سكر صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال الحبشي يدى ابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمنزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إن بلالا يؤذن بليل أي بلال ينا كرا شورا رقوا الدري فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم cikin azumi kenan to sai kiran sallan bilal baya kada ya hana ku cin abinci ku ci abinci ku kusha da zaran kun ji kiran sallan ibni ummi maktum to sai me sai ku kame sai ku daina cin abinci ibni ummi maktumin ba yana alama bane zan yi kiran sallah a'a da lokaci ya kai an ce mishi tashi kai kiran sallah zai tashi ya kiran sallah a lokacin kai kuma abinci na bakinka wannan na hannu wannan na cikin menene to ya za ka yi da na bakinka ya fara Allahu akbar Allahu akbar sai ka yi yaya sai ka yi mai sai ka karasa wanda ke bakinka to kofin ruwa na hannunka eh kofin ruwa na hannunka bai shiga baki ba tukun saboda me eh eh ana me yake har gobe wasu mazabin yabu wanda ke bakin ka fitarwa za ka in ka haɗe ka ba ka da azumi a ba haka bane ba wayansu haka ne aku فقال القاسم أليس كذلك وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ai tsakanin bilal da ibn ibn umm maktub al-ama ba wani lokaci mai tsawo bane wannan ya gama ya sauka sai kuma wannan ya tashi ya hau bab babu idan tun da ya ce at-taswibi babu kenan ba za a ce babun babu taswibi fi azanil fajr babin da ya zo na bayanin التثويب هو قولك الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم سألنا سيكا سيكا سكيرا صلى يوشي أكي با آيتين الزهر كو الأسر كو مغربة كو إشاء سيتكين صلى أصبح يوشي أكي كيرا فاري كو كيرا نكر شيء قال أخبرنا عثمان بن عم عمر بن فارس قال حدثنا يونس عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفص حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بلال يزو ينا يفدع من الله لوكة صلى ياي لصلاة الفجر فقالوا إنه نائم يزكى تبس من الله نابتشي فنادى بلال بأعلى صوته شي بلال يتقى مريسة سيشي الصلاة خير من النوم فأقرت في أذان الفجر سيأك تبتر أتكين كرا صلى رأسب الفجر قال أبو محمد يقال سعد القرز أنجي مفارن شيئا يفارك تو ده هيانيا سروتو ده منيني ده منيني da manyan malamai suka tattauna suka tattauna suka ce ai abin da yake daidai shine as-salatu khairu min an-nawmi kiran sallah ta biyu ake ba ta farko ba don kiran sallah farko sallah bata wajaba akan ka ba zaka yi ci gaba da baccinka in ya zama akwai awa ɗaya tsakanin kiran sallah ta farko da zaka yi ci gaba da baccinka zaka yi ci gaba da baka yi wanka ba baka yi alwala ba zaka yi karar bacci minti talatin amma kira kiran sallah in aka zo kiran karshe dole ana cewa as-salatu khairun minan nawmi ka tashi ko menene ka je ka kisa ka kama hanyar masallaci to shi yasa malamai suka tabbatar cewa as-salatu khairun minan nawm yaushe za a yi eh kira na biyu ko باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة باب اللي يزون كرا صلى كالمؤمن ما يميتاسو أكي بيو بيو الله أكبر الله أكبر أما تادا إقامة إيني سي إن داك ما يميتا قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جعفر عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر أنه قال كان كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة أم فهمت؟ غير أنه كان إذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين يفد ورنا سيما ما يتاسوبي فإذا سمينا الإقامة توضأ أحدنا وخرج in muka ji an yi ce kad kamati sala sai mu tashi mu yi alwala mu kama hanyar masallaci an fahimta قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وعفان قال حدثنا شعبة عن خالد الحظاء عن أبي قلابة عن أنس قال يتي أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أن أمر بلال يميم يتكرا صلى كالمومي سبيبي الله أكبر الله هرزوا أما إقامة يديد يفناس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أم فهمت؟ باب الترجيع في الأذان باب النزول الترجيع أتشين كرا الله منين ترجيعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله شكرا كو أم فهمت قال أخبرنا سعيد بن عامر عن حمام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من عشرين رجلا منذ الله يا أمر ورمتم عشرين فأذنوا سيسو كي كرا صلى فأعجبه صوت أبي محذورة معنى سيدة منذ الله وانا تاش كي كرا صلى وانا كرا صلى وانا كرا صلى متم وجن عشرين da ya ga murya mai daɗi murya da tafi daɗi to shi ne sai aka zabe shi fa'allamahu al'azana Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة مثنى مثنى أم فهمته؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هكا muka fassara tarji'i ko fassarar da muka yi tarji'i daidai ne ko akwai gyara eh akwai gyara ina ina gyara eh ba a fade shi ba wancan to قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال قال حجاج في حديثه عامر بن عبد الواحد قال حدثني مقول أن اب أن ابن محيريز حدثه أن أبا مهورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة منذ الله يكرم تدشي كرا صلى كلمومي قوم شاترني ko wal iqamata sab'a ashrata kalima iqama kuma kalmomi goma sha bakwai shi kenan babul babul wani babi al-istidaratu fil azani ko ko babul istidarati fil azani babin da ya zo nan ana kiran sallah kana son na waɗannan su ji na can su ji sai ka juya Allahu nan kuma sai ka juyo saboda ya tafi to amma yanzu loudspeaker ne aka sa sama so ɗaya ana faɗa ko da ina kake kallo duk sun ji an fahimta amma duk da shi ba za a bar sunna ba ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا أذن فقال فجعلت أتتب أتتبأ فاه ها هنا وها هنا بالأذان ها هنا وها هنا بالأذان قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا ركز العنزة ثم أذن ووضع إصبعيه في أذنيه فرأيته يدور في أذانه ويا كفى kwagirin shi ko gandirin shi sai sa hannun shi yana kiran sallah hannu ya kunshi a kunninsa in kana son kai magana in kai magana da karfi za a ji amma in kana son magana ta je sai ka toshe kunninka ba ka ji sai ka kara daga murya to saboda wanda ke can ya ji wayannan wahalhalu duka da kenan yanzu loudspeaker ɗaya sai ji da ya ji yadda unguwan nan duka قال عبد الله حديث الثوري أصح باب باب وانا بابي الدعاء عند الأذان كوكو باب الدعاء عند الأذان دو وانا كفر آيهي دي دي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أنبأنا موسى هو ابن يعقوب الزمعي قال حدثنا أبو حازم ابن دينار قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ثنتان لا تردان أبو بو نبي با أما يدسو إن أن ينا كرباكينا أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا إيش الدعاء الدعاء معنى الدعاء دا أكي متينا إلى دا صلى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة تجي كرشي سيكروك الله أبندك كيسو هذا تي ونن لوكتي الله أنا كربان الدعاء باينسا wa inda alba'asi hina yulhim wa lokacin kuma da aka tsaya gashi nan ai fito na fito za a yi jihadi hina yulhimu ba'dhum ba'dha lokacin da aka hadu gashi nan ba abinda za a yi su yaki za a yi babu ma yuqalu fil azani babin da yazo na bayanin duk an kawo maganganun kiran sallah to yanzu kai da kake zaune in ka ji mai kiran sallah na kiran sallah mecece sunna a wajenka ka yi shuru har ya gama ko in ya faɗa kai ma ka ɗaga murya ka faɗa to shi ne sai ce ƙala akbarana Usman bin Umara ƙala an ba'ana Yunus an zuhuri an ata ibn Yazid an abi sa'idin ƙala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce tabbas manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Iza sami'tumul mu'azzina faƙulu misla ma ya ƙulu, in kuka ji mai kiran sallah na kiran sallah faƙulu misla ma ya ƙulu, ku faɗi kaman abin da yake faɗa. Abin da yake faɗa ɗin shi ne ku maimaita kalmomin da yake faɗa, ba ku ɗaga murya yadda shi ma yake ɗaga murya ba. Ya zama kiran sallah masu kiran sallah sun zama biyu ke. An fahimta? قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبهنا هشام هشام الدستوائي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى المنادي مش وجه معاوية سيما كرا صلى تاشي كرا صلى فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمد رسول الله سيسمي قال وأنا أشهد أم فهمت هي ينزع فهمت الله أكبر الله أكبر زي شيء الله أكبر الله أكبر ماشي كده قال يحيى وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال معاوية هكذا سمعت نبيكم يقول أنت حي على الصلاة سيكتي لا حول ولا قوة إلا بالله قال أخبرنا سيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده أن معاوية سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إله ثم أشهد أن لا إله إلا الله أم فهمت وقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية أشهد أنا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فقال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة وقال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال المؤذن حي على الفلاح حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال هكذا فعل رسولكم صلى الله عليه وسلم cewa ma hadu za a hadu kan alheri insha Allah za a kiran sallah haka ake ana ɗan jinkirtawa babu ashaitanu iza sami al'azza an nida'a farra kiran sallah ba wai amfaninta kadai a tashi a yi sallah ba fa ma'ana duk sa'an da lokacin sallah ya kai za ka ga yawancin wanda zai tashi ya kiran sallan ma ba shi da rigan kirki ba shi da abincin kirki amma ba abin da zai hana shi wannan kiran sallah me yake nunawa ana nunawa cewa da an fara Allahu akbar babban tawaye kenan Allah shine sama da kowa shine sama da komai shike da iko akan kowa duk ku rabu da taron da kuke yi ku je ku yi sallah hayya ala salah hayya ala falah bana tawaye kenan Allahu akbar la akbara minhu alaysa kadhalik la akbara alayhi Allah shine akbar tare da cewa babu cikin sunan nake Allah akbar shine kabir ko to amma ka ce kabir to akwai akbar to sai aka kawo cikin sallah Allahu akbar min kulli ahad ko ina ka kai da mulki kowane ne kai Allahu akbar to tunda Allahu akbar ne to dole ka shaurare shi me yake me yace kai an fahimta taron taro kuke yi mitin kuke yi na ɗinkin duniya ne ko na ƙararraki duniya ne ko na menene da menene na siyasa taron siyasa ake yi taron tattalin arziki ake yi taron menene ake yi da lokacin sallah ya kai sai tashi ce Allahu akbar Allahu akbar ba ruwan shi da ku abinda aka ce ya faɗa muku ku taso ku zo ku yi sallah sa'annan ku zo ku cika sa taron da kuke yi in ba ka ba aikin banza kuke yi don an ce la khaira fi kasirin min najwahum illa amman amara au au in ba waɗannan sharuɗai aka samu ba cikin taro duk taron da za a yi yanzu halin rayuwa da ake ciki kuma sai an tsawaita bayani sai an tsawaita bayani ba sai an tsawaita bayani ba komai yana fitowa fili abinda ake so shine ka zama bawan Allah saboda Allah ba wai saboda son zuciyarka ba ya zama komai addini kana yin shi ne kan ibada ba kana yin shi ne kan al'ada ba as-salatu ibadatan as-salatu adatan akwai as-salatu ibadatan akwai as-salatu adatan alaysa kazalik to na sallah ta ibada din abinda ake nema wajen ka kenan kai aka ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to sai aka yi aka yi watsi da waɗannan duka siyasa ce gaba tattalin arziki ne ke gaba kun ga duniya yanzu duka baki ɗaya duk wanda ya ce ma shi yana jin daɗin siyasan da yake kai ba shi da tashin hankali ƙarya yake duk wanda ya ce ma shi yana jin daɗin yadda tattalin arziki ko ya tara kuɗin duk baki ɗaya ya fi kowa tashin hankali da ɓacin rai saboda me saboda kai Allah ya umarce ka kai ibada an tabu da Allah ka annaka tarahu aka ce ka je aiki karfe 8 ka tashi karfe 4 aka ce kai kasuwanci tsakaninka da Allah aka ce kai menene kai menene ina mana an tabu da Allah ka annaka tarahu wai me kenan ka bautata wa Allah kamar Allah da ya sa kai gashi kana kallon shi za ka yi abin da ya ce ka yi ya za a aiwatar da wannan abin eh aqalla shay'in in lam takun tarahu fa innahu ka kudurce cewa shi yana ganin ka duk shakiyanci ma'aikata a ofis banda aka ce darakta ya zo ya kunna ya kunna me kamera CCC CCTV yana kallon ofishin kowa waye zai wasanni akwai wanda zai wasanni saboda me yana kallon ka to karamin mataki kenan abin da ake so ka yi ibada kaman kai kana ganin shi ka yi aikin kaman kana ganin Allah ya ce ka yi kuma in kai kuskure Allah yana ganin Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ba haka bane ba lokacin da ka zo aka ce ka zo office karfe 8 ka tashi karfe 4 sai ka zo karfe 9 duk abubuwan da ba a same su ba daga 8 zuwa 9 din nan ma'ana albashinka ba halal bane ka kaskantar da mutane ka zalunci bayan Allah ka ci amanan aiki to sai ce ai zan zo 8 din da aka ce ba zan tashi ba sai karfe 4 yana shiga ofis karfe takwas sai bude waya ana chatin ana magana ana ya bar fayil kan mutane duk ko yanzu zai sha shayi zai sha lemu yanzu zai kira abokansa su yi hira takardun mutane duk suka saura abinda za a yi yau sai a yi jibi sai ya kai jibi ko gata duk waɗannan da kake yi fa abinda Allah yake faɗa maka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah baya bacci baya gengedi yana kallon kowa duk halittar da Allah ya halicce su yana kallon su a lokaci daya yan eh ai sun tambaya suka ce yaya Allah zai ma mutane hisabi ranar tashin alkiyama aka ce rana daya ce aka ce yanda yake azurta su a lokaci daya haka za a yi wannan hisabi duk wannan abubuwan da kake kada ka taba tsammanin cewa kai ka tsira kenan in kai sakaci al'amuran mutane suka lalace suka tabarbare kai ma kana da matsaloli da yawa hannun Allah suke shi Allah ya kama cikas a ciki ka rasa yadda za ka yi ka fita ga kuɗin ga mulki ka rasa yaya za ka yi Allah ce maka hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw abinda kake yi din nan Allah yana kallon ka kai ma Allah zai kama ka da shi siyasa kake yi tattalin arziki malaman university ne malaman makarantu ne sakandare malaman firamare ne duk wanda ya ce ma yana jin daɗin harkar karatu yanzu wallahi ya faɗa maka dai ne ba jin daɗi yake ba shiga makaranta wahala yin karatun wahala fita wahala samun aiki wahala an takura ma mutane al'amurra to waye ke jin daɗi kullum za a yi yajin aiki sai an biya kuɗi sai an biya kuɗi sai an biya kuɗi an manta to ƴaƴan mutane da suke wahala muke wahal da su sai kayi jam sai kayi neko sai kayi wayan sai kayi duk komai da komai tukun da kyar iyayen ka za su biya kuɗi ka samu admission ka je kai karatu da wahala sannan wayan ba first class ka samu ba ba za a ɗauke ka aiki ba ma'ana baka da digiri kenan ina ma'anar wannan magana sai in ka samu first class to suwa ke samun first class waɗanda ke da kudi suka tura 'ya'yansu waje saboda wajen kaje shekara biyu uku ne ka yi karatu ka gama ka saka ko sai a shekara biyar shida ana yajin aiki abinda za ka yi shekara hudu shekara ka sha wahala ba abin da ya musu zafi sai Allah ya takura ma kowa man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alai shaqqa Allahu alai yasa ba malamin da ke jin daɗi albashin a ƙara muku ya kai duk inda kuke so wallahi ba za ku ji daɗi ba sai in Allah ya sa muku jin daɗi Allah ba zai sa muku jin daɗi ba sai kun kula kun yi la'akari da ƴaƴan mutane duk wanda ya zo a ɗauki ya cancanta a ɗauke shi ba sai yana da gata ba duk wanda ya karatu ya iya a bashi makin shi ba sai an karbi kuɗi a wajen shi ko an yi shakiyanci ba a ba shi hakkin shi saboda Allah ya ce maka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum duk inda kake yana kallon ka kuma abin da kake duk ana recording to shine zaka ga an samu zama lafiya aikin ilimi ya ya samu ci gaba hukuma dole za ta ba da kuɗi a je ana research to da research za a samu kasa ta ci gaba fa in babu research ba yadda za a yi kasa ta ci gaba duk kasar da ta fi research ta fi kowa ci gaba cikin abubuwan da take so a kashe kudi cikin research cikin bincike cikin menene da menene nan za a kirkiro kaza nan za a gano kaza nan za a daga matsayin kasa nan in ba haka ba me yasa su ba mutane bane ku ba mutane me yasa ba za ku yi komai ba sai da izinin su me yasa su suka mallaka ku suka hana ku mallaka research suke bincike suke yi kuka jami'o'i an takura musu ba kudin research ba kudin bincike ina amfanin jami'a ba research sai an yi bincike bincike kuma shine ke kawo an canza wannan an yi shekara goma ana yin wannan sai ga an canza wannan an yi shekara goma ka shekara talatin ko arba'in gidan ku hajjiya har yadda take tuka tuwo haka ita ma ta gada haka kai ma za ka zo ta tafi haka wahala ɗaya ya kasa canzawa ba ga bane ba har yanzu an kasa a cikin Kano kasuwan kurmi makera da sun gada ne iyaye da kakanni an ki ba su dama su kirkiro a daidaita sahu a daina sahuwa waje don Allah wace irin rayuwa ke ba za su iya ba me ya hana a ba su dama me ya hana a ba su dama me ya hana a sakan majine jami'o'i kuɗi su rinka bincike cikin komai a zo ana yin ana yin a daidaita a Kano a daina zuwa waje a sahu ana kekuna a Kano a daina zuwa waje a sahu ana yi a ina a Lagos ana yi a ko ina ana yi sai Najeriya ita ma ta samu ci gaba kenan amma wahalar da ake a cikin noma shekaru 40 50 haka ake yi har yanzu wahalar da ake cikin abincin da zamu ji haka ake yi yanzu wahalar da ake kaza kaza kaza haka ake yi yanzu to me yiwuwa matsala ɗaya ta samu ɗan canji don an ce turawa yanzu suna son su dawo cin gero amma ba za su ci gero yadda kake ci ba a ce sun samu koma baya a'a ba za su yi ba wai sun bincika masu cin gero ba su da ciwon kansa suka ga ashe gero yana da maganin kansa suka je hadeja aka bincika duk mutanen hadeja ba su da kansa saboda sun fi kowa cin gero aka ce mace ɗaya aka same ta da kansa ita ma auro ta aka yi ba ‘yar gare ta mace اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم